أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin mai albarka na masjid da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram muna fatan abin da za mu faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna taken karatunmu kamar dai jiya ne عليكم لواء العلم فالفوز تحته وليس إذ الأعلام خانت بخزاله كويريكو da tuta ta ilimi domin a ƙarƙashinta ne tsira yake duniya da lahira a ranar da tsiran mutum da halakarsa ya danganta da tutar da yake a ƙarƙashinta ne ilimi yana da ɗanɗano babu mai jin ɗanɗanonsa sai wanda ya dawoma a kansa لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجادلونا بالسيف منا ميميت أبندا إبراهيم بن أبهم رحمه الله تعالى يتوا da a ce ɗiyan sarakai da sarakan karan kansu sun san daɗin da muke ji na ilimi da sun yaƙe mu da takubba don saboda su ji wannan daɗin ashe idan kana son aljannar duniya to ka lazumci ilimi muna fatan Allah ya dawamar da mu akan neman ilimi yan uwa masu girma in bukuman ta ba har yanzu muna a cikin kitabul hudud a cikin kuma babu haddul qadfi ko kuma haddul sharif ko babu mai bayani akan haddin mashayi za mu tashi hadisi na dubu ɗai da 256 malai ya ce wa an abi huraira ta radiyallahu anhu kala an karɓo daga abu huraira har yanzu allah ya dada shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzan allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi ya ce idan daraba ahadukum idan ɗayanku zai yi bugu falyattaqil wajha to ya nisanci fuska متفق عليه بخاري ده مسلم سكر رويته وانا حديثه وعن ابن أباس رضي الله عنهما قال دقكم هر ينزو ابن أباس الله يدد سوشي دماء فين سياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد باء سيد هدي أتكم مسلاتني رواه الترمذي والحاكم إمام الترمذي رويته سدشيد إمام الحاكم wannan hadisan guda biyu suna bayani ne ladabi na haddi haddin da ya shahi bugu bulala ko kisa ko abin da ya kama da haka na farko yana bayanin cewa duk bugun da za ka yi in ma ladabtarwa ne in ma haddi ne za a yi to a nisanci fuska kada a bugi fuska don me yasa domin fuska ita ce abu mafi tsada dangane da jikin ɗan adam na abin da yake zahiri mana abin da yake bayyane na zahiri na dan adam mafi mahimmanci ita ce fuska shi yasa cikin ibadu babu ibada da ta kai sujada dan me yasa dan saboda lokacin da mutum yake sujada yana kai mafi tsadan abin da ke a cikin sa a ƙasa yana nuna kaskanci ga Allah madaukakin sarki babu ibada da ta kai nuna kaskanci ga Allah kamar sujada dan me yasa dan huskar ka kake donawa a ƙasa shi yasa Allah yake son wannan ibadar fiye da kowa to wannan huska tana da daraja hatta a wajen haddi musulunci ya hana a bigi huska kenan duk bulalar da aka ce ayi sai dai ayi gabai ko kuma inda dai mutum ba zai ji mu sosai ba daga cikin su mafi muhimmanci shine a nisanci fuska shi yasa hatta matarka da musulunci ya baka damar in ta kakare ka bige ta kada ka bige huskarta wannan shine kenan sannan abu na biyu hadisi na biyu yana karantar da mu cewa ba a tsayar da haddi a cikin masallaci don me yasa don saboda wurin tsayar da haddi ana iya samun wata najasa misali wanda ake ma bulala ɗari kasan ko tana iya fitsari ya fito ko in mai raki ne sosai ya yi kashi to kaga an bata masallaci masallacin da aka gina don saboda a tsabtace sa in kisa ne kuma jini yana iya zuba shi kuma jini in har ya zuba a zubensa na jasa ne kenan shi yasa aka hana tsayar da haddi a cikin masallacin ne wannan shi ne kenan sai in ta kama dole bayan da aka iya والضرورات تبيح المحظورات wannan shine kenan malai cewa an Anas radiyallahu anhu kala an karbo daga Anas Allah ya dada shi ya ce laqad anzala Allah tahrimal khamri hakika Allah ya sabkar da haramcin giya wama bil madinati sharabun yushrabu illa min tamrin alhali a madina babu wata nau'in giya da ake sha in ba giyar dabino ba shine abin da yake nuhi anan yana a gane fasarar da kyau wa ma bil madinati sharabun yushrabu illa min tamrin alhali a lokacin a madina babu wata nau'in giya da ake sha in ba giya ta dabino ba akhrajahu muslim muslim ya hutar da shi mali yace wa an umar radiyallahu anhu qala daga kuma umar Allah ya da shi ya ce nazala tahrimul khamri haramcin giya ya sabka wahiya min khamsatin a lokacin kuma giya da abubuwa guda biyar ake yin ta min al'inabi da inabi watamri da dabino wal asali da zuma wal hintati da alkama wa sha'iri da sha'ir an gane ko su ne wannan abubuwan guda biyar walkamru ita kuma giya ma khamaral aqla shine dukkanin abun da ya gusar da hankali muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kun ga wannan hadisin ya ba mu jimillar abun da ake ce giya alkhamru ma khamaral aqla giya shine dukkanin abun da zai gusar da zai gusar da min hankali domin kun ga wannan hadisin sai da ya kawo nau'in abubuwa guda biyar da ake yin giya a zamaninsu to bayan ya kawo nau'in wannan abubuwan guda biyar sai ya ba mu ka'ida ta cewa ko da babu ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda biyar in dai abin da ka sha zai kawar maka da hankali to ya zamanto me ya zamanto giya kenan wannan sai zamanto ita ce ka'ida jami'a mani'a mali ce wa an ibni umar radiyallahu anhuma daga ibnu umar Allah ya dada su عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله ياتي كل مسكر خمر dukkanin abin da ke sa maye giya ne wa kullu muskirin haramun kuma dukkanin abin da yake sa maye haramun ne akhrajahu muslim muslim ya hutar da wannan hadisin wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah ya ce ma askara kathiruhu dukkanin abunda kaɗankinsa ke sa maye faƙaliluhu haramun to kaɗankinsa haramun ne akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wal arba'a wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta sa kun gane abinda wannan hadisi ke nufi ma'ana duk abinda sai ka sha da yawa zaka iya buguwa to kaɗankin ma haramun ne saddan lizari'a ban san ko an gane da kyau ba misali a ce ga wani shi sai in ka sha bido biyu za ka yi maye za ka yi so to ko bido ka sha haramun ne an gane ko wannan shi ne kenan kenan wannan abin ya ba dai zai sa maye ba to haramun ne ka sha sa wannan shi ne kenan wannan hadisin wannan hadisan gaba ɗai suna nuna muna ita ka'idar giya shi ne duk abin da ya sa maye domin kuka kalli wannan hadisin ya zano wasu abubuwa wanda su a lokacinsu da su ne ake giya wanda kuma wannan abubuwan da aka zano mu a wannan wajen namu ba da su ake yi ba abinda dai na sani akwai giyar da ake da hatsi ita ake ce ma burkutu a wajenmu an gane ko burkutu bayanta kuma akwai wata giya da ake yi da masai kun san masai me yake da suna gwalolo wanda busan gwalolo ba to abin da ke taruwa a salanga an gane ko akwai wani suna bayan wannan jayib to wannan su ne akwai wanda suke su da wannan akwai wata makwabciyarmu a gida da take ba mu labari latti zuwa ce ta tsuho sosai a yanzu tana da ɗaya daga cikin ɗiya wanda ɗan nata baya da aikin komi in ba shaye-shaye ba hatta wannan lokacin nake muku magana na je gida kwanan ga dalilin rasuwa da aka ma Sheikh Suleiman hafizahullahu ta'ala matarsa ta biyu ta rasu Allah ya ji kanta da gafara to mun je tare wajen turin domin tare da mu aka jana'iza to na je tahiya ta kenan ina zakuwa na isko shi ya gaida ni domin yana girmama ni sosai dalilin girmama ni yace ni ne dalilin shiriwar sa har yayi aure duk da har yanzu sai a hankali kuma wani lokaci shine Nigeria yake zuwa wajen diga to daidai lokacin ya dawo daga wajen diga an yi aure na turar da aka yi aure na an yi wani wa'azi na musamman wanda bayan wa'azin sai na tashi na yi jawabi irin jawabi ne hakan gadai na na nuna tsoron Allah da sauransu to yace wannan yasa yayi aure domin ba a jima ba shi ma ya aure to sai ya kasance yana girma ni sosai to a ɗabi'a shi da shi har yanzu shaye-shaye yake yi wannan tsohuwar take ba da labari take ba mu labari ta ce lokacin tana ɗauke da cikin shi ta kasance in tashin zuciya ya zo mata babu abin da yake kawar mata da tashin zuciyar nan face ta zo salanga ta buɗe salanga ta sa kare ta motsa ta motsa in ta motsa sai ta kai hancinta ta shaka ta ce sai ta ji sauki-sauki an gaya da kyau ko? ta ce cikin ɗiyanta shi kaɗai shi kaɗai cikin sai yasa ta wannan abu da ƙarshe kuma da aka aihe sa ya tashi kun mashayi yanzu shi ma yana ɗaya daga cikin wurin da yake yake so in ya tashi zai zo ya buga ya buga gwanalo warin nan ya bugo ya bige sa shi ma sai ya shiga so wannan shine kenan wannan yake nuna abinda iyaye suke ci yana tasiri akan ne yana tasiri akan iyansu abinda iyaye ke ci yana tasiri akan ɗiyansu ma'ana wanda suke a cikin ciki musamman iyaye mata to a takaice dai duk abinda yake sa su an zano shi a hadisi ko ba a zano sa ba menene haramun ne an gane da kyau ko wannan shi yake nuna mana musulunci salihul li kulli zamanin wa makan musulunci salihul li kulli asrin wa misr ma'ana musulunci yana tahiya da kowanne zamani babu zamanin da za a yi a ce an wadatu daga musulunci babu zamanin da zai zo face musulunci yana tahiya tare da shi ku ji a lokacin manzo Allah ba a san wannan kayan ba a san cafalo ba ba a san burkutu ba an gane ko ba a san su kwaya ba amma dukkanin su kuma musulunci ya ce menene haramu ne dalilin ka'ida guda kawai wannan shine kenan malai ce wa an ummi salama wa an wa ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibnu abbas allah ya darasu shi da ma'aikinsa ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya kasance yun bazu lahu zabib ana jefa masa busasshen inabi fi siqa'i a cikin salkarsa ta shan ruwa an gane ko ana jefa masa busasshen inabi a cikin salkarsa ta shan ruwa fa yashrabuhu sai ya shasa yawmahu ran da aka sanya sa والغدا دغوبي وبعد الغد دبن دغوبي فإذا كان مساء الثالثة إذا مريتين إني نأكو يي شربه سي يشاسا وسقاه يشايد دوسو فإن فضل شيء إذا وان أبو يي سورا أهراقه سي زبد دشي أخرجه مسلم المسلم يهتد وانا حديث وانا حديث yana bayani akan cewa dan abu da shi ake yin giya dan an yi amfani da shi ba a cikin giyar ba ba ya sa ya zamanto haramun yana daga cikin abin da laraba ke giya da shi shine busasshen inabi ya ake ma busasshen inabi shine za a ji kasa a cikin ruwa sai ya yi kwanaki kusan sati ko kwana biyar ya tsima an gane ko sannan sai a tace sa da an sha shi kenan ya zamanto giya to shi busasshen inabi yana da kanshi sannan kuma yana da me yake da suna yana sa ruwa su yi lemi ma'ana yana sa ruwa su yi dan zaki-zaki to manzo Allah ya kasance idan aka kawo ruwa masu lemi masu gishiri-gishiri ba su daɗin sha sai a jewa inabi busasshe a ciki dan saboda ruwan su dan yimi su yi dan zaki-zaki yanayin su ya canza to sai manzo Allah ya sha su tsawon kwana uku kwana na uku sai ya zubar da su don saboda in sun kai kwana na hudu na biyar suna yi su zaman tomi su zaman togiya an gane da kyau ko wannan shine kenan malai cewa an ummi salama an karbo daga ummu salama radiyallahu anha Allah ya dada ita anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna Allah lam yaj'al shifa'akum lallai Allah bai sanya warakar ku ba fi ma harrama alaikum a cikin abin da ya haramta muku akhrajahu al-baihaqi baihaqi ya hutar da shi wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta sa wa an wa'il al-hadrami an karbo daga wa'il al-hadrami anna tariq ibn suwaid lallai tariq bin suwaid radiyallahu anhuma Allah ya da su shi da ma'aifinsa سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبي منظر الله عن الخمر جمد جيا يصنعها للدواء da za a yin ta don saboda magani an gane ko in an ce yusna'uha sai zamanto mabni lil majhul in an ce yusna'uha abdamir yaudu ilaihi kenan kenan ya tambayi manzon Allah game da giya da yake mayar da ita magani ko giya da za a yi a mayar da ita magani faƙali sai ce innaha laysat bidawa'in lallai ita ba magani ba ce walakin na da'un ita cuta ce an gane ko wannan shine kenan adda'u da addawa wannan yana ɗaya daga cikin sunaye masu daɗi kishiyoyi guda biyu sunansu kusan guda adda'u addawa adda shine menene cuta addawa'u shine me shine magani kamar yadda zo a hadisi manzo Allah ce likulli da'in dawa likulli da'in dawa kowace cuta tana da magani wannan hadisan guda biyu manzo Allah a hadisi na farko manzo Allah yace Allah bai sanya warakar ku ba a cikin abin da ya haramta muku nan kuma an tambaye sa game da giya ana iya ai magani da ita yace ai ita ba magani bace mecece cuta ce ashe shan giya menene cuta ne ku ji manzo Allah ya faɗi wannan daga baya kuma likitoci sun tabbatar da haka duk wanda yake shan giya yana kamuwa da cututtuka kamar haka daga cikin cutar da yake iya kamuwa da ita akwai me yake da suna cancer yana iya kamuwa da cutar cancer cutar kansa an gane ko cutar daji na gaba yana kamuwa da al'ajizul jinsi an gane ko a muhadarar da muka yi ajiya ta hushi in dan baskata muku wani abu yana daga cikin abin da muka gai yawan hushi yana jawo raunin me yake da suna kaman rauni a wajen mu'amala ta aure wanda dai suka saurari muhadar za su hita connection ta hana ba mu tura ta ba yana da muhimmanci a kokari a saurari wannan muhadar za a karu sosai daga da al'amarin da ya shahi saurin hushi to a takaice shaye-shaye yana sa al'ajuzil jinsi ma'ana kawai mutum yana yana sa mutum rauni a wajen mu'amala ta aure mafi yawancin mashaya wanda shaye-shayen kawai suke yi ba sa iya gamsar da matayensu mafi yawancinsu ko da yake akwai kwayar da suke yi wadda ita ta hada da karhin maza da kuma da kuma maye to ita wannan ta sha bamban da wadda ita kun mayen kawai kake yi wannan shine kenan domin jijiyoyin da suke suke kawo jini a wajen al'aura su suke raunata sai ya kasance ba a samun al-intisab ma'ana miƙewar al'aura a wajen biyan bukata ashe idan kana shaye-shaye kana ganin kana amfani ashe raunata kanka ne kake yi wa hal huwa aqilun man bata fi'lan yashqu li nafsihi fil ard qabra fa aqbih bis sani'i sani'i qaumin idza lam yuhsinu lin nafsi zajra harshen mutum yana da hankali wanda zai rika yin ranan da zai fada a ciki ma'ana har yana da hankali wanda zai sha abin da ya san me zai cutar da shi yake yi wannan hadisin abin da yake nuna mana a takaice duk abin da kaga Allah ya haramta to ba zai taba zamantowa mai ba magani wannan kenan ka'ida ce wannan hadisin ka'ida ce inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum Allah bai sa warakar ku ba a cikin abin da ya haramta muku za ku iya ba mu misalin wani abu wanda Allah ya haramta kuma ake magani da shi a wannan zamani tramol anya ko magani ce ana sa cikin magani? yauwa maganin ne? kashe ciwo a likitance? eh a sanya cikin jimuwar eh sai mutum ya sha kuma sai ya bugu eh a yana tsaye da ciwo eh sai an sha da yawa sannan yake buga mutum to kaji lalle akwai akwai matsaloli majina mai yan hatsi hatsi eh shi ma shi ko a shi bai sa hankali bai tafiya ko a wannan wannan yanzu yanzu zamu bude sabon babi yanzu zan muku alƙawalin wannan yana buƙatar zama na kansa zan muku alƙawalin zamu shirye muhadara akan me yake suna ahkamu tibbi fil islam hukunce hukuncen likitanci ko magani a musulunci insha Allah idan muka idan Allah ya tabbatar da wannan zan sa duk wanda suke da wani magani da suke da suke da labarin ana bayar da shi a ba mu shi sai mu rubuta mu yi bincike a kan shi Allah ya so musamman maganukan da suka shahara a takaice dai wannan ita ce ka'ida in ka rike wannan ka'idar kenan shan tramol ya zama tomi a gare ka a ya zama to haramun tun da zai sa ka so wannan shine kenan wannan shine inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum jayyid a tramol ya bace ko Allah ya kara batar da shi kenan domin lokacin da ya shigo an yi abubuwa an yi abubuwa hatta littizawa masu zuwa gona akwai masu shan shi su ta su ta ɗan karan aiki wannan shi ne kenan to za mu shiga sabon babi shi ne babu ta'azir babu ta'azir a takaice ne babin da muka kare akan shaye-shaye ne malamai suna ce ma giya ummul kaba'is ma'ana uwar banna ita in aka shata komi ana iya yi komi ana iya yinsa a cikin magaba a cikin mutanen da suka gabata an yi wani mutum wanda na san labarin shahararre ne wata karuwa ce ta ga wani malami wanda yana birge ta yana birge ta ta yi ta yi ta samu daman ta haɗu da shi ikiya bata haɗu da shi ba bata ciwo kansa ba yanzu ta yi zina ta aihu bayan ta aihu sai ta aje jaririn akan gado yanzu ta yi kawar ba ta da lahiya irin rishin lahiyar na na aljannu sai an yi rukuya yanzu aka je aka gaito malamin da Allah ya zo rai a hannun Allah ya zo ya cece ta daga wannan aljannun ya mata rukuya yanzu yana shigowa ɗaki kawai sai ta liƙe ɗakin gaba ɗai wannan kuma kissa ce wadda ta tabbata sai ta ce masa to yanzu tana so ya biya mata bukata ta ce a wannan haramun ne shi ba zai yi ba ta ce to ɗai cikin uku take so ya yi ga giya nan ko ya sha giya ko ya yi zina da ita ko kuma ya kashe wannan yaron ga yuka ya zaɓi wanda yake so ya yi a cikinsu in ba haka ba ku suna cikin wannan ɗakin bai iya liƙe ɗakin an gane ko bai iya bude dakin balle ya fita sai ya tunani to wanne ne mafi sauki daga ciki an gane da kyau ko sai ya ga cewa a bari ya sha giya tunda ita kawai in ya sha cutar shi kadai za ta bi za ta tsaya ma amma in ya yi zina ya ci zarafi in ya kashe wannan yaron ya kashe rai sai ya ɗauki giya ya sha yana shan giya shi kenan ya shiga wata duniya ya yi zina da ita bayan ya kare da ita kuma giyar ta nuna masa ya ɗauki yuka kuma ya kashe wannan yaron sai ake ce mata ummul khaba'is in ka sha ta komi za ka iya ne komi za ka iya yi shi yasa mashaya ba abin da ba su iya yi mafi yawancin 'yan daba sai sun sha sannan su kai hatta 'yan boko haramcin gada ake gani mafi yawancin su a bincike ya nuna kamin su je wajen aiki sai an ba su wani abu mai kawar musu da hankali wanda zai sa su yi kisa mummuna hankalinsu bai tashi ba a kashe dan uwansu gaban suna ganin ba komai bane su ma a kashe su wannan shine kenan kai yanzu ba masu ba hatta wa'annan masu dibgar gaba su ma yanzu sai sun sha sannan su ta dige da su ta dibge dibge an gane ko ka san kai wani tsalle dai da wani lattizo zai wata irin ihu da wani lattizo zai ka san dai ba ba lahiyar shi ba ba banza ba tunda ma akwai akwai wani dan uwa da yake mini kwanaki a nan ya mai an yi wani maulidi da sai da polisai suka ji wajen bincike an gane kun san da yake kwanan ga suna suna bincike akan harkar shaye-shaye sosai sai da suka je a wajen binciken ruwan da ake kawo ma masu sha wajen binciken har ana samun kwayo a tattare da su an gane da ke ko ban san tabbacin labarin ba amma akwai wanda daga cikin wada ya bani wannan labarin ko ba koma ba haka ba dai ne labarin shi na shi amma dai mun gani domin abu ne wanda ke tabbatacce suna wannan to a takaice dai uwa masu girma shaye-shaye shine ummul khaba'is Allah ya nisantar da mu da zurriyar mu daga shaye-shaye mafi yawanci shaye-shaye wataran yana samo asali daga gado idan ma'aifinka ya yi sha sai ka gani idan ka yi sha sai ka gaba za ka taɓa mutuwa wafaci ka samu ɗanka wanda ya sha kama ta dinu gudanu ko jayib ka sha kai ta zagin uwayenka sai ka samu wanda shi ma zai sha ya ta kulma maka zagi wannan shi ne kenan allah ya kare mu mala ce babu ta'azir babu mai bayani akan at-ta'azir me ake ce ma at-ta'azir التعذير اصطلاحي نما لمن فقه suke cewa هي العقوبة هي العقوبة التي تودع لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة التعذير شيني عقوبة دا أكي غليهن دا ألا دا منزوب سوچيغا أبن دا زا أما وندي يسبا بالمثال يتضح المقال إن متن يشاقيا haddi a musulunci bulala nawa za a masa bulala arba'in an gane da kyau ko? to in mutum ya san wani laihi ba ne misali za mu ba da misali da shi to in mutum ya yi karya musulunci ya ce ga hukuncin da za a masa a musulunci bai ce ba ga hukuncin da za a masa ko to wannan ana iya ai ta'azir aladabtar da shi imma hukuma ko kuma iyaye wannan shi ake cima at-ta'zir ladabtarwa shine ukubar da za a ma wanda yayi laihin da Allah da manzo bu ce ba in mutun yayi sagami ga abin da za a masa ana ganewa da kyau ko wannan shine kenan misali masu kada kada da raye-raye musulunci ya ce ga hukuncin da za a musu bai ce ba amma hukuma tana iya ta sa duk wanda aka kama sun tattaruri kaza suna kada kada da raye-raye za a musu hukunci kaza wannan ya zama to ta'zir kuma ta'zir bai keɓanta ga hukuma kawai ba hatta keɓantattun mutane ko kuma wasu daga cikin manya-manyan mutane ko iyaye suna iya su yi wannan domin shi ladabtarwa ne an gane da kyau ko kenan wannan kohar ijtihadi a buɗe take a irin wannan shine at-ta'zir wa hukmu sa'il da hukuncin as-sa'il as-sa'il shine al-muta'addi shine wanda yake dan ta'adda kenan da hukuncin dan ta'adda kamar wanda zai kawo maka wani farmaki haka shi ake cewa as-sa'id malai ce an burdatal ansari radiyallahu anhu an karbo daga burda al-ansari Allah ya dada shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu lalle ya ji manzon Allah yana cewa la yujladu fawqa asharati aswatin ba a bulala hiye da bulala ashe bulala goma illa fi haddin min hududillahi sai idan a cikin ɗaya daga cikin haddodin Allah ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kenan a wannan hadisi manzo Allah yake cewa idan za a ladabtarwa ba a yi ladabtarwar da ta wuce bulala goma sai in a cikin haddi ne daga cikin haddodin Allah a cikin haddodin Allah misali bulalar da ake ma mazinaci wanda bai taba aure ba bulalar da ake ma mashayi bulalar da ake ma mai kazahi to su wannan su ne ake iya wuce goma ko kuma su dole za a yanda shari'a ta kaddara an gane da kyau ko amma wanda yake ba haka ba to in za ka yi kada a wuce bulala goma ɗanka ya yi laihi za ka bulale sa a musulunci ba a so ka wuce bulala nawa bulala goma in ka yi haka ka yi laihi wannan shi ne kenan مالك وعن عائشة رضي الله عنها دق عائشة ألا يدد إتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله ياتي أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم كياهي ما ما أبوتا ميك دسونا كيمة شيني ذوي الهيئات ku yahe ma ma'abota kima asaratihim ai akhta'ahum kurakuran da suka yi illal hududa sai a wajen haddi rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin wannan sa'i da imamun nasa'i wannan hadisin kun gane sa abin da yake nuhi shine wanda ya kasance bai saba yin laihi ba sai talallabiya ta kama sai ya yi laihi to irin wannan a rika yahe musu laihin an gane ko sai idan haddi ne misali bai taba me yake da suna bai taba sabce ba bai taba sabcen wayar wani ba sai aka ga yayi sabcen wayar wani kuma an san shi mutum ne mai kima mutum ne kamamme to sabce shi hukuncin sa ai ba mai bane yanke hannu ake yi a ba a yanke hannu tunda sabce ne an gane ko to irin wannan manzo Allah ya ce ana iya ayahe musu don saboda mai yiwa akwai wata larura da ta ne da ta sa suke wannan musu saba ba an gane ko wannan shine mai yiwa wani matsayin rayuwa ne ya sa suke wannan to amma idan haddi ne misali bai taba yin zina ba kuma an san shi mutum ne mai kula da addini shi yayi zina to wannan ba za a ce ba a kyale sa domin haddi ne shi kuma haddi dole sai an yi ne dole sai an aiwatar da shi ana ganewa da kyau wannan yana nuna muna ashe idan mutum bai saba laihi ba yi laihi kuka ga yayi yana da kyau a rika bashi uzuri an gane da kyau ko wannan shine kenan a rika bashi uzuri sali malami ne aka ga yayi wani abu na abun kumya an gane ko irin wannan sai a bashi uzuri dan saboda bai saba yi ba wannan shine kenan kenan rayuwar mu yana da kyau mu saba ma wannan wanda ba su saba yin laihi ba suka yi laihi yana da kyau a karo na farko mu ba su uzuri wannan shine kenan akwai ɗaya daga cikin malamai yake cewa almu'minu talibun uzra ikhwanihi wal munafiqu talibun asaratihim yace mumuni mutunan kirki ko da yaushe idan yaga mutanen kirki sun yi laihi kokare yake neman musu uzuri ya ba su uzuri kai mai yiwa dan abu kaza ne yasa yi haka mai yiwa dan abu kaza ne yasa yi haka misali kwanan ga abin da ake ta cece ku ce akai tahiyar ɗaya daga cikin malumanmu manya-manyan malumai wanda suka yi ƙoƙarin ya haɗa suna tun matasan takarsu a wajen wani biki da aka gayyace su na wani ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan siyasa ya je wannan bikin wasu suka samu ƙofa ta cin mutuncin wannan malamin ai 'yan kwaɗai ne ai 'yan kaza kaza ne inda za a yi kiɗa da rawa shine zai zo a ce ya zo ya karanta alkur'ani a wannan wurin an taɓa ganin ya yi wannan in ba wannan karo ba to me yasa ba za ku ba shi uzuri ba sai ke cewa munahukai su kuma ko da yaushe neman kuskuren mutane suke yi ashe siffa ce ta munahuci kaga shi ko da yaushe jiran yake ga mutane sun yi mutane sun yi kuskure wannan siffa ce ta munahuci wannan shine kenan Allah ya kare mu ya samu kasance masu kyaukyawan zato ga 'yan uwan musulmai mala yace wa an ali radiyallahu anhu qala ma kuntu li uqima ala ahadin haddan ban kasance ba zan tsayar ma wani haddi fa ya muta sai ya mutu fa aji da fi nafsi sai in samu wani abu a cikin rayuwata illa sharibal khamri sai mashayin giya fa innahu law mata wadaituhu domin shi da a ce zai mutu da na hudda masa da na bada diyarsa akhrajahu al-bukhari bukhari hutar da wannan hadisin wannan hadisin kamar yana nuna wani ra'ayi ne da ke ga Ali radiyallahu anhu domin malamai sun sha bamban wai shin shi mashayin giya haddi ne ake masa ko ukuba ce ake masa ko ta'zir ne ake masa wasu malamai suna gani ita giya ba ta shan giya baya da haddi kayyadadde an gane ko shi suna ganin ta'zir ne ake yi in an kawo shi za a masa hukuncin da ya dace ne kawai wasu kuma malamai suna ga a'a mashayin giya haddi ne ke gare sa kayyadadde bulala nawa arba'in wasu kuma sun ce bulala nawa tamanin to imamu ali na daga cikin wanda suke da wannan ra'ayin shine yake cewa babu wanda zan yi ma haddi zan yi ma bulala ta ukuba ya mutu in damu in ba mashayin giya ba domin shi ba haddi ba ne a kansa na daftarwa ne a kansa domin idan aka tsayar ma mutum da haddi wajen tsayar mishi da haddi sai ya mutu babu wata diya da za a yi an gane da kyau ko misali mu- isar mai ne yayi zina sai aka zo ana masa bulala wajen ana masa bulalan nan guda ɗari sai ya mutu shikenan ya tai ya tai babu wata diya da za a biya tasa domin shi ke cewa abdamanu shar'i eh, me yake da suna al- aljawazu shar'i ah, al- aljawazu shar'i yadda uddaman aljawazu shar'i yadda uddaman ma'ana idan shari'a ta hukunta ayi abu sai aka samu akasi aka mutu a wajen yin wannan abun da shari'a ta hukunta to ba za a biya diya ba shine wannan آه، الجواز الشرعي ينافي الضمان هكذا لفظ القاعدة يجي الجواز الشرعي ينافي الضمان أنا مش بولا لا ترينا زنا دي سي يموت شي كنا بزا أبيا دي سبا أما متني وني ليه وندا بأسا حدي با misali ya yi rawa sai aka zo ana masa bulala wajen masa bulala sai ya mutu to gwamnati sai ta biya ni sai ta biya ni sai ta biya diya domin ba haddi bane ake masa ukuba ce ake masa to shine abin da Ali yake nufi anan idan ya ma mashayi bulala har ya mutu zai biya diya dan yana ganin shi ba haddi bane ukuba ce wallahu ta'ala a'lam مالك وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال دق سعيد بن زيد الله يدد شياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد دو wanda aka kashe sa wajen kare dukiyarsa to shi shahidi ne rawahu al-arba'a marawaita hadisai guda hudu suka rawaito sa wa sahahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta wannan hadisin wannan hadisin yana nuna kamar yadda muka gani a can baya ashe idan wajen kare dukiyarka barawo ya zo zai maka kwace kuka yi gumurzu har ya kashe ka to ka mutu shahidi dan aljanna da yardar Allah in dai kai musulmi ne mumuni malai cewa an abdullahi bin khabbab daga abdullahi dan khabbab qala yace sami'tu abi naji ma'aifina radiyallahu anhu Allah ya dada shi ya kulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzon Allah yana cewa takunu fitanun fitunoni za su kasance bayana fakun fiha abdullahi maktul ka kasance a ciki bawan Allah da za a kashe wala takunin qatil kada ka kasance kai ne zaka kashe an gane ko ka kasance kai za a kashe ba kai zaka kashe ba akhrajahu ibn abi abi khaythama abi khaythama ya hutar da shi wa darqutni imam darqutni وأخرجه أحمد أحمد ياهو تدشيناه وهو مكمنتنسا عن خالد بن عرفطة عرفطة daga Khalid dan Urfuta radiyallahu anhu Allah ya da shi wannan shine kenan wannan hadisin kamar yana ishara ne zuwa ga fitinar da za ta faru ta tsakanin waɗanda aka yi tsakanin jama'a ta Ali da jama'a ta Muawiya domin dukkanin su menene musulmai ne kuma dukkanin su me suke yi ijtihadi suke yi an gane ko kenan fitina ce ta faru a cikin kuskure kenan irin wannan duk wanda ka kashe wa ka kashe a cikin yakin duk wanda ka kashe wa ka kashe musulmi ka kashe shi yasa manzo Allah ce kada ka yarda kasance kai zaka kashe ka bari ami a kashe ka don yahi maka sauki an gane da ke ko wannan abin da yake nunawa shine idan hada ya kama ka kai da wani dan uwanka musulmi kada kai sake kai abin da zai kai ga kashe shi kwamma ya yi dalilin kai ka mutu da kai ka yi dalilin yami ya mutu don in ka kashe ka kashe musulmi wannan shine kenan a hadisi ko manzo Allah yake cewa eh, ka'aba ka roshe ko kuma a roshe ka'aba shi yahi sauki a wajen Allah da azub da ɗaya daga cikin rayuka na me na mutum musulmi ko mumuni wannan yake nuna girman daraja da Allah yake ma musulmi ko mumuni wannan shine kenan a wannan nan muka zo ƙarshen kitabul hudud littafi mai bayani akan haddi ba tare da bata lokaci ba za mu shiga kitabul jihad littafi mai bayani akan jihadi me ake ce ma aljihadu aljihadu lugatan huwa almashaqqa aljihad da larabci shine almashaqqa ma'ana wahala shine aljihadu amma a cikin shari'a shine mai ke da suna a bazlul juhudi huwa bazlul juhudi liqitalil kuffari wal bughati wa qutta'i turuqi huwa bazlul juhudi liqitalil kuffari wal bughati wa qutta'i turuqi shine zuba ƙoƙari wajen yaƙar kahurai ko 'yan ta'adda ko 'yan mai yake da suna kwashi da makami an gane da kyau ko kenan jihadi ba sai kahurai kawai in ake yaƙar su yake zamantowa jihadi ba hatta 'yan ta'adda ko da ko su musulmai ne yaƙar su menene jihadi ne an gane da kyau ko misali 'yan boko haram in mun kaddara da cewa su musulmai ne domin akwai wanda ba a ba su hukuncin kahurai domin kahin a ce ma mutum ya kahurta an gane da kyau ko sai akwai sharuɗa wanda sai in sun cika an gane da kyau ko arriddatu la tatahaqqaqu illa bi tawaffuri shurutiha wa intifa'i mawani'iha ba a cewa mutum yayi ridda sai in sharuɗa sun cika kuma an samu mawani ma'ana abubuwan da suke sa a ce yayi ridda daga cikin sharuɗa na ridda akwai al-ilmu wal mani huwa al-jahl akwai ilimi sai ya kasance mutunan ya san da wannan abu in yayi sa zai sa yami ya kahurta to kenan wanda suke boko haram misali su sun jahilci wannan abin da suke menene kahurci ne to dalilin wannan ba za su zama to kahurai ba dan saboda me jahilcin su an gane da kyau ko wannan shine kenan to kenan misali yan boko haram da suke yakar musulmai su musulmai ne mumine ne mu musulmi ne to duk da yakar su da zamu yi ba kahurai ba ne musulmai ne yana ɗaukan hukuncin mi yana ɗaukan hukuncin jihadi ban san ko an gane da kyau ba kenan jihadi ba sai kahurai kawai in kuna yaƙar su ake cewa jihadi ba hatta musulmai ɗan ta'adda in kuna yaƙar su ana ce mishi ne ana ce musu jihadi misali a cikin gari ɗan ta'adda suna yawan shigo muku a gari sai aka kawo ƙungiya ta masata ta 'yan banga masu kare iyaka da dare don saboda 'yan ta'addan nan su shigo kuga wannan su ma suna ɗaukar hukuncin masu mi masu jihadi wannan shine kenan kenan shine mafhumi na yake da suna ta'riful jihad istilahan za mu zo a gaba akwai lokacin da ake raba jihadi gida biyu akwai aljihadu mai yake da suna bi ma'anahu al'am wal jihadu bi ma'anahu al-khas to wannan ta'rifin da muka kawo aljihadu ne bi ma'anahu al-khas akwai bi ma'ana hul'am nan gaba za mu gaishe idan munasaba ta kama mali ce an abi huraira ta radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man mata wa lam yaghzu duk wanda ya mutu bai yi yaƙi ba walam ma'ana yaƙi na jihadi walam yuhaddith nafsahu bihi kuma bai ba kansa labarin wannan ba ma'ana bai niyyar wannan ba da a ce irin ta irinsa ta faru mata ala shu'batin min nifaqin zai mutu ya mutu akan wata gaba ko wani yanki shine shu'ba ay qit'a ya mutu akan wani yanki na munahurci rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin وعن أنس رضي الله عنه قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين كياكي مشركي بأموالكم ددوكي وينكو wa anfusikum da kawunanku wa alsinatikum da halussanku rawahu ahmad ahmad rawaito wannan hadisin wan nasa'i da imamun nasa'i wa sahahahu al-hakim imamul hakim ya inganta wannan hadisin hadisi na farko yana nuna ashe duk musulmin da yake so ya gama da duniya lahiya to kada ya mutu face yana da niyyar cewa in jihadi ya kama zai je an gane da kyau ko in ba haka ba in ka mutu ka mutu da wata siffa ta ne ta munafikai an gane da kyau ko wannan shine kenan ashe wannan hadisi yana nuna muna ashe musulmi ba a son ya siffanto da tsoro domin matsoraci shine ba zai yi burin a ce ba in jihadi ya zo ya ne ya shiga shi yaƙi ba a fatan ya zo amma ana so ka kudurta in ta kama a yi yaƙin to kai kana shirye ka ba da kanka don saboda ɗaukar kalmar wa karmar Allah maɗaukakin sarki wannan yana falala ta jihadi kenan hadisi na biyu yana nuna ashe jihadi kala-kala ne akwai aljihadu bil amwali jihadi da dukiya baka je a wajen jihadi ba amma sai ka ɗauki nauyin masu zuwa jihadin an gane da kyau ko ba ka samun damar zuwa wa'azi Allah ya baka dukiya sai kana taimaka masu zuwa wajen wa'azi domin shi ma wa'azi jihadi ne kamar yadda za mu gani a nan gaba akwai aljihadu bin nafsi shine jihadi da kai mutum ya je da kansa a wajen jihadin an gane da kyau ko baya da kodala amma ya ba da kansa misali 'yan agaji masu taimaka a wajen wa'azi ba su ke wa'azin ba kuma ko kwandala ba su badawa amma su ke taimaka a wajen ayi kaza a wajen tsare masu zuwa da motoci a wajen kare me yake da suna hanyoyi a wajen nunawa masu zuwa wajen wa'azi ga inda za su sun ba da kansu kenan akwai aljihadu bin lisani shine jihadi da halshe shine ma'ana kenan wa'azi an gane ko wannan nan nan ne jihadi na wa'azi yake malumai gayi za su yi da bakin su amma shugabanni wasu kuma za su iya su yi su sa karhin su masu kudi wasu kuma za su yi su sa me su sa dukiyoyin su talakawa ha kuma awam wanda ba su da ilimi za su yi su sa me za su yi su sa karhin su ashe biyan da kake zaka iya kai me zaka iya kai jihadi mafi falala shine wanda zai sa wa'annan gaba ɗayan su Allah ka ba mu ikon yin haka daidai gwargwado muna dan yi amma Allah ka ƙara muna dan mu ƙara yi mu yi irin su mai yake da suna al-Imam al-Albani zariya rahimahullahu ta'ala mu yi na irin su mai yake da suna Dr. Idris hafizahullahu ta'ala dukkanin su malaman mu ne illa suna kuskure in suka yi kuskure ba za mu bi su mu kauce musu mu ce Allah ya gafarta musu wannan shi ne kenan kenan Allah ya ba mu mai irin nasu ga kuɗi ga ilimi ga kuma mi ga kuma ƙarfi ko da kuma mi nan ana aka zaro eh su ne abubuwa guda uku ne ko ga kuɗi ga ilimi ga ƙarfi in wannan suka haɗu to alkhairi ne gaba ɗaya in naga wannan wanda nake siffantawa da shi ne malam albani zaria Allah ya ji kansa ɗaya daga cikin ɗalibansa yake ba da labari ce duk abin da ake yi a makaranta na ƙarfi na misalin wani gine-gine ko wani share-share da shi ake yi haka shi ma dr idris shi ma haka aka ce haka yake yi duk abin da za a yi tare da shi za a yi shi zai ba da kuɗin a yi kuma ya sa ƙarfinsa a yi kuma in ta wa'azi ta kama kuma su ne gaba-gaba a yi wannan shi ne kenan ba waɗanda za su zamna ba su komi sai a musu ba aibi ba ne in dai za ka ba da wani bangare to alhamdulillah ko baka ba da wani bangaren ba yayi amma dai alkhairin kamala a shiga da mi daga ba ɗayan wannan shine kenan mala yace wa asluhu wa an aisha radiyallahu anha da kuma aisha Allah ya dada ita qala tace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah alan nisa'i jihadun shin akwai jihadi ga mata qala yace na'am eh jihadun la qitala fihi jihadi wanda babu fada a cikin sa an gane ko kaji mata kenan mata mutanen Allah Allah yace awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin an gane ko ta iya tsere ma kiski amma bata iya tsere ma mijinta ba tana iya kulli da kulli da mijinta an gane ko amma in kyanke yanzu tana iya watsa da gudu wannan shi ne kira akwai jihadi gare su ya ce eh akwai jihadi gare su amma sai dai jihadin da babu hada a ciki alhajji wal umra shi ne hajji da umara rawahu ibn majah ibn majah ya hutar da shi wa asluhu fil bukhari asalin sai na a bukhari wallahi yana daga cikin adon mace da mata sun san da wannan da sun zamna gidajensu yana daga cikin adon mace ta kasance mai tausayi ta kasance wadda ba ta da jarum kama ba ta nuna mazakutuntaka ake cewa komi mazantaka ko ba ta nuna mazantaka su da takwarkwasa aka san su kyawun su su takwarkwasa nan amma da kaga mace da meke da suna da zaro murya da kaga mace duk wani aikin ƙarhi za ta zabura ta je ta yi to akwai matsala in ma kai ta birge ka to akwai wurin da ba za ta birge ka ba domin mace mai aikin karfi akwai wurin da take samun illa an gane ko masu aure sun san wannan wurin wannan shine kenan ka taba hannu ka ji ka ji saura ka ji karfi ai ka san akwai matsala kai da ita kenan karhe da karhe kenan to ana so kai ka zamanto karhe ita kuma ta zamanto shifon in kai kura sai ta goge ka amma karhe da karhe wa zai goge wani sai dai a ji mashuna ko wannan shine kenan to kenan su mata jihadin su sune shine su je haji da umara wannan shine jihadin su malai cewa an abdullahi bin bin amru radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan amru Allah ya dada su shi da ma'aikinsu kala ya ce ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah ya sta'adinuhu yana neman izinin sa fil jihadi game da yin jihadi fa qala sai ce ahayyun walidaka iyayenka raye suke qala na'am yake eh qala yace fa fihi ma fajahid to je kai jihadi a cikin su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wali ahmad a riwayata imamu ahmad wa abi dawud abu dawud min hadisi abi sa'id a hadisin abu sa'id nahuhu makamancinsa wa zada ya kara irji kuma fasta'zinhuma ka nemi izinin su fa in azina laka idan sun maka izini wa illa idan ba haka ba fa birrahuma to ka je kai musu biyayya wannan hadisin yana nuna cewa jihadi asalin sa ba mi bane ba wajibi bane amma jihadi bi ma'anahu al-khas ku tsaya mu bambanta al-jihadu bi ma'anahu al-khas da al-jihadu bi ma'anahu al-am jihadi a ma'anansa ta gaba ɗaya shine bazulul juhudi fi sabilillah shine yin kokari a cikin hanyar Allah kenan kowace hanya in dai ta addini ce in kai kokari mai kai jihadi kai shine ma'anan jihadi ta am ta gaba ɗaya amma aljihad bi ma'anahu alkhas shine ya karka horai da yan ta'adda shi wannan na ƙarhi da ƙarhi ne da haka mace a gidanta in tana biyayya me take yi jihadi take yi hajji ka yi jihadi kake yi neman ilimi kake me kake yi jihadi kake domin kokari ne kake a cikin hanyar wa a cikin hanyar Allah shine jihadi bi ma'anahu al'am biyayya ga iyaye kenan shi ma menene jihadi ne kamar yadda wannan hadisin ya nuna muna idan muka zo ga mas'ala ta me yake da suna a me hukuncin jihadi bi ma'anahu al-khas shine malamai gaba ɗaya sun kai akan cewa jihadu al-jihadu fardu fardun kifaya shi farilla ce wadda in aka samu su sun yi wasu ba sai sun yi ba an gane ko shi ne hukuncin jihadi amma sun ce ya kunul jihadu farda ainin fi talati mawaɗe akwai wurare guda uku da jihadi yake zamantowa dole sai an yi na farko shi ne idan stanfar imam idan shugaba ya nemi a hoto ma'ana shugaba ya shirya tawaga za a je jihadi sai ce wane da wane da wane ku hito to ku da ya ayyana dole sai kun yi mi dole sai kun yi mi sai kun je a wajen jihadi wannan shine kenan karo na farko karo na biyu shine idza hadara al-adu al-bilad wa hasarahu idan makiya suka zo a gari suka kewaye sa to garin nan da suka kewaye ya zama dole kowa da yake cikin garin nan ya hito ya mi yayi yaki hito ya jihadi su kare kansu gaba daya na uku shine idan hadarar insanu fi sahatil qital idan mutum ya halarta a wajen yakin kamin ka zo ba dole bane amma in ka zo a wajen yakin aka fara gumurzu to dole sai kayi ne dole sai kayi an gane da kyau ko wannan shine kenan Allah yake cewa fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah an gane ku shine wannan abin da aya take ishara in har ka zo aka fara gumurzu gaba da gaba to babu zancen ka sha baya sai inda niyyar ka gyara lamara ce ta yaki ko kuma ka koma cikin wata kungiya wannan shine kiran mala yace wa an jabiri wa an jabirin wa an jaririn al-bajali radiyallahu anhu an karbo daga jarir al-bajali Allah ya dare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana bari'un min kulli muslimin ni na barranta daga dukkanin musulmin da yuqimu bainal mushrikina da yake zama a cikin mushrikai rawahu salata marawaita hadisan nan guda uku suka rawaito sa wa isnaduhu sahihun sanadin sa ingantacce ne wa rajjaha al-bukhari irsalahu imam al-bukhari ya rajjahantar da irsal kinsa sai dai hadisi ne sahihun li ghairihi ya inganta wannan hadisi akwai ban tsoro a ciki zamu zo ga bayani وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لك ابن عباس الله يذب سوشي دماء فين سياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح باب هجرة باين بوء مكة ولكن جهاد ونية سيدي جهادي دنية متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري دقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يددش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسايا باكين وانا حديثان قد أبي سيم فسر رسول حديثي نفركم وزا ألا يتي ناي بران بران إنجي هوساوا ناي بران بران ناي كهور واندو أنغانيكو ناي هنو ليغا باني با دكانين واندا يكي زما a ƙasar kahurai tare da cewa akwai ƙasashen musulmai wannan shine mafhumkin hadisi da mantukinsa dukkanin sun yi tafaka babu ni babu wanda yake zama ƙasar mushrikai kahurai alhali ga ƙasashen musulmai an gane da kyau ko sai da ni sai da uzuri kun yi shiru ko ina ga matasanmu wanda su gurinsu kawai su je ƙasashen turai an gane ko to wannan hadisin da ku yake wannan maganar nake wallahi hatta yanzu mafi yawancin malaman saudiya da wanda suka gabata fatawarsu kenan baya halatta ka zamna a kasashen turai in ba da wata larura ba dalilin wannan hadisin an gane da kyau ko kuma ni ga ne ba shi yau ba wallahi na ga wasu daga cikin yan uwa da suke zamne a kasashen turawa wanda gurin su kullun shine su bar kasar turai kin nan su komo nan aiki suke a can fa amma duk inihi da su burin su ne su samu dama su komo kasar su ta musulunci kamin kuma su je kasan mai wa addini ma bai sha musu kai ba amma sun damu da addinin dalilin damuwar da addinin su ya sama suke su ba sa su zauna a can akwai ɗaya daga cikin su almani yake abubuwa da yawa in muka bukata a masallacin mu na can sodi shi yake yi duk in ya dawo daga balaguro sai ya so sabbin tafuna da abin da ya kama da haka inda yana nan turare baya kacewa a masallaci wallahi muna hira da shi nake ce mishi me yasa ba zai tai da iyalinsa ba na yi bane don saboda goyon baya kawai daidai in ji me yasa ne bai tafiya da iyalinsa babban aiki yake a can ɗiyan shi da matan shi suna nan kwanaki ma matar shi ta rasu har yanzu daga almanki nake me yasa bai tafiya da ɗiyansa a can da iyalinsa gaba ɗaya yace wallahi malam ni guri na a yanzu yace ina da damar in ɗauki nauyin iyalina in maida su a can ba tare da wata matsala ba ina da wannan dama yace kuma diyana ba abun da busi ba hatta akwai wanda suke gaba da ni dan naki kai su a ina naki maida su a almani an gane da kyau ko yace abun da yasa yace dan saboda rayuwar su a can ne yace yace rayuwa ce ta dabbobi wa shahida shahidun min ahliha yanzu mu in mun ce sai a ce dan ba mu tai bane to shi a ce yake da zama a ce yake aiki yace malam yace wallahi rayuwa ce ake ta dabbobi yace babu tarbiyya ko kada yace shi sabani ma fatan in kai iyali na a can yace ni yanzu guri na abinda nake so akwai wata bukata da nake so takaitawa shine in dawo in na dawo ya kasance ina da abin da zai iya rike iyali na da shi kuma in dai da wannan niyya yake zamna a can wallahi wannan hadisin bai shahe sa ba domin innamal a'malu binniyati akwai wanda yake cewa shi in yaje turai shi kenan shi da shi da Niger akwai su ko babu su Allah ba a yamma mai yiwa akwai su daga cikin ko wannan shine kira su ganin suke da sun je turai shi kenan sun kare komai da komai to ga yan turai ke abin da suke cewa bayan su akwai ɗaya daga cikin uwa da ya kama na ziyara a nan masallaci wanda suke suke suka saba zuwa masallaci sun sun gan shi da ya zo ana ce mishi Ismail da ya zo kamin ya je ma har majalisi muka ba sai dan jawabi ga mutane a can da yake na limanci na yi hatta ma makaranta yake koyawa ta ta mai da suna yake koya ma ɗiyan mai da suna ɗiyan musulmai da suke a can shi ma ya zo ya yi aure da ya aure sai bar matar tasa ya koma kamin yi sai na ce masa duk bugun cikin ce nishi me yasa ba za ka je da iyalin taka ba ya ce wallahi malam ya ce guri na in samu aiki mai suna in samu in samu in zamna da kawahuna mana guri na kullun shine tunanin da nake in samu aikin da zan yi a nan in komo nan in bar a can magana da nake muku shi iyayensa da uwarsa da ubansa duk suna can da kannansa duk suna can ba can aka aihe shi ba daga bayan iyayen shi suka je can har aka aihe kannansa a can a can Amurka kin can ya tashi tun yana karami aka kai shi a can yace amma shi gurin shi ba ya zanna a can ba ya komo nan ya zanna shi yasa da ya tashi aure ya zo ya aure ya bar matar ya koma a can na taɓa ba da labarin ya ce daga cikin abin da ya bata mishi a rai ya ce yara ba sa ma iyayensu biyayya ko kaɗan ƙanwar shi ta yi laifi uwar ta ba ta kashi kanwar tashi ta kai kara aka zo aka kama uwar aka tai da ita yace abun haushi da suka je a gidan a gidan kasu ganin uwar tasu da suka zo sai suka isko ta da irin kayan turawa irin singletin nan da dan gunt minijif gwiwowi a waje hamarta da da mutsanta a waje musulma ce sun nema a barta ta sa hijabi suka ce ba su yarda ba za ta zamna yadda kowa yake ya ce da ya kalle ta bai iya ƙara ɗaga kai ya kalle ta ba ya ce yana daga cikin abin da ya hudda masa zama a wannan ƙasashen da rayuwa to wannan shi kenan in ba da larura ba ka rasa aikin yi a nan ka samu a can sai ka je ka yi da niyyar ka samu abin da zaka dogara da kai ka komo ina ka komo ƙasar ku ka zamna wannan shi ne kenan dan saboda ta lallaɓiya Allah ya shirya da mu ya tsare mu da imanin mu hadisi na ƙarshe yana nuna babu hijira daga makka zuwa madina ba yana nufin babu hijira kwata-kwata ba ne an gane ko domin me ake ce ma alhijira abinda ake ce ma alhijira huwa intiqalul muslimi min biladil kufri min daril kufri ila daril islam shine ake ce ma alhijira al min daril kufri ila dari al islam shine ka huta da garin kafurai ka koma garin mi garin musulmai ka hita daga inda aka hana ka yin musulunci ka koma inda za ka mi inda za ka samu damar yin musuluncinka wannan shi ake cima mi wannan shi ake cima hijira to yanzu makka ta zamanto garin musulmi kenan in ka huta daga cikin ta kaje wani wuri ba ba hijira ba ce domin baka huta daga garin mi ba da garin kahure ba shine abinda wannan hadisin yake nuhi kenan babu hijira bayan budin makka sai dai jihadi kana ciki kana kai jihadi ka je wajen jihadi ko kuma ka yi niyya ta mu jihadin da abin da ya kama da haka mu like da wannan hadisin a ina lokaci yayi anan zamu dakata domin ina ina diba awa awa ne daga wannan arishiriman ke kinan zamu dakata yan uwa masu girma a takaice dai mu san da cewa wallahi ni'ima mafi girma da Allah ya muna ita ce wannan ni'imar ta musulunci wallahi ita ce ni'ima mafi girma kun babu wanda ya san girman wannan ni'imar sai wanda yake rayuwa a kasashen waɗannan sai kuma wanda yake karatun addini ya san me yake da suna yanda kahurai suke rayuwa shi yasa so da yawa abubakar idan ya tashi magana sai ya ce alhamdulillahi ala ni'matil islami in'amihi min afdalil in'ami godiya ga Allah akan ni'ima ta musulunci wadda ita ce ni'ima mafi girma ita ce ni'ima mafi mahimmanci idza abqatid dunya ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bidha'iri idan har duniya ta barka da addininka idan har duniya za ta barka gaje ka koyi addininka idan har duniya za ta barka kai ibadarka to duk abin da ka rasa a cikin duniyar nan ka samu komai domin ka samu ni'ima mafi girma Allah ya dawamar da mu akan wannan ni'imar ya kashe mu akan ta ya ƙara ba mu ikon damar haɓakar da ita ta hanyar neman ilimi inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله